إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي جبر كراتم نوانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا الحميس وتتدري رانا أشرن لشدة ga watan zulqa'ada hijira 1444 wanda ya daidai da ranar 15 ga watan 6 2023 miladiya yau karatun bangaren mustalahil hadis ne muna karatu cikin littafin mustalahu taysiru mustalahil hadis wallafar al-sheikh mahmud ahmad at-tahan alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 42 a cikin jerin karatuttukan wannan littafi a darasinmu na ƙarshe muna cikin babi na uku albabu thalis babi na uku da yake magana akan arruwaya wa adabuha wa kaifiyatu dabtiha karkashin babin muna fasalin farko don yana da fasali biyu ne har yanzu dai muna fasalin farko mai wayo mu zo ƙarshen fasalin farko ولا كركشن الفصل الأول كيفية ضبط الرواية وطرق تحملها wato yadda ake yin dabatkin ruwaya da kiyaye ta a haddace ta da kuma hanyoyin da ake karɓo ruwaya to karkashin wannan fasali na farko yau za mu tashi almabhasun rabi za mu tashi mabhasi na hudu wanda yake magana akan sifatu ruwayatul hadis sifar yadda ake ruwayar hadisi haka ne mai ittifaki yawa sifar yadda ake ruwayar hadisi ya sa lamba a ƙasa kace sa abhasu hadha al-mawdu' bi ikhtisar aidan to wannan mawdu'i shi ma zan yi bahasin sa yace tare da takaitawa shi ma kamar da aka yi na bayan sa aka takaita yace wannan ma zai takaita li anna ba'da juz'iyatihi kanat daruriya fi asirin ruwaya ya ce saboda wani sashi na ɓangarorin wannan bahasin ta kasance ana tsananin buƙatar ta ne buƙata irin ta larura fi asirin ruwaya a lokacin da ake ruwaya a zamanin da ake ruwayar hadisi a zamanin ruwaya a zamanin da ake ruwayar hadisi to a lokacin ne ake tsananin buƙatar wannan bahasin أما في هذه أما في هذه الأزمان أما أوائنا زمان نكن ديك لوكش رواية ياوتي أرجع أن ربوتي حديثي أتكل تتفي تو فتعتبر دراستها من باب دراسة تاريخ الرواية تو أنا لورا دا كرن تونن بحثا أباب كرن تاريخ الرواية kamar kawai abu ne ya faru a baya na tarihi yanzu kuma ake bayyana maka yadda abin yake kasancewa in gane kamar haka ne kamar wani abu ne na tarihi ake bayyana maka duk da karkashin tarihi akwai ibra akwai ababen ɗaukar lura da darasi to wannan ma za ka ɗauki wasu abubuwa na lura da darasi musamman ga wanda za su yi takhassusi a wannan fannin to su za su karanta akwai akwai buƙatar su karanta wannan bahasin yace wahiya lazimatun haka wannan bahasin yana zama dole ne a karanta shi karatunsa yana zama dole ne ya zawo liktisasi fi hazal fan ga waɗanda za su yi takhassusi a wannan fannin wanda zai ɗauki wannan fannin ya yi karatu a kansa ya takhassusi to shi kaga lazim ne sai ya karanta wannan bahasin sai ya karanta to amma wanda ba wannan ba to shi sai dai ya karanta shi a matsayin wanda yake karantar tarihin abubuwan da suka faru a zamanin ruwaya shi yasa to tunda ko haka ne mu kuma ba takhassusi muke yi ba a wannan sashin kaga ba za a tsawaita ba an gane ba zai faɗaɗa bayani a kai ba sai ce almuradu bi hazihi tasmiya abinda ake nufi na koma sama abinda ake nufi a wannan shine gaban farko awwalan kenan gaban farko almuradu bi hazihi tasmiya abinda ake nufi da wannan tasmiya din aka kira wannan mabhasin da suna sifatu riwayatul hadis abinda ake nufi da da wannan suna da aka bashi almuradu bi hadha unwan nan kamar titir ne yake baka ko almuradu bi hadhihi tasmiya abinda ake nufi da wannan tasmiya din sifatu riwayatul hadis me ake nufi da ita to abinda ake nufi da ita shine wannan gaba za ta yi maka bayani to ga bayanin almuradu bi hadha unwan abinda ake nufi da wannan unwanin wannan taken ko kace adireshin bayanul kayfiyati allati yurwa biha alhadis so ake ai maka bayani na kaifiyar da ake ruwaito hadisi da ita yanzu ai zamanin ruwaya ya wuce ko ka san kaifiyar kai dai ba ruwaya za ka yi ba yanzu ko ruwaya za ka yi kai ba ruwaya za ka yi ba yanzu abu ne da ya faru da wancan lokaci yanda suke yi ake za a bayyana maka abin da ake nufi kenan bayanul kaifiyya allati yurwa biha alhadis wake a maka bayanin kaifiyar da ake ruwaito hadisi da ita wal adab allati yanbaghi tahalli biha da kuma ladubban da ya kamata wanda zai yi ruwaya yayi wa kansa kwalliya da wa'annan ladubba yayi wa kansa kwalliya da wa'annan ladubba wa ma yata'allaqu bi zalika da abin da yake da alaka da wannan wa qad taqaddama shay'un min zalik wanda wani bangare na wannan ya gabata a karatunmu na baya mun ambaci wani sashi na wannan fil mabahis sabiqa a mabahis wanda suka gabata wa ilayka ma baqiya to karbi gashi nan abin da ya saura thaniyan na biyu hal tajuzu riwayatu rawi min kitabihi idza lam yahfaz ma fihi shin yana halatta ruwayar marwaici marwaici yayi ruwaya min kitabihi daga littafinsa wanda ya rubuta da hannunsa idza lam yahfaz ma fihi idan bai haddace abin da yake cikin sa ba shi da ya rubuto hadisi ya ta tattara yana rubutawa amma bai haddace ba in ka ce karanto ba littafi ba zai iya ba sai ya ɗauko littafi ya buɗe ya karanto to yana halatta ya yi ruwayar wa'annan hadisan daga littafin idan bai haddace shi ba amsar shi ne mala ya ce haza amrun haza amrun هذا أمر اختلف أمر اختلف اختلف فيه العلماء wannan wani al'amari ne da malamai suka yi saɓani a cikinsa faminhum man shaddada fa afrata daga cikinsu akwai wanda ya tsananta da haka sai ya wuce gona da iri wa minhum man tasahala daga cikinsu kuma akwai wanda ya yi tasahuli ya yi sassauci kwarai fa farrata da aka sai ya zamo ya yi sakaci wa minhum man i'tadala daga cikin su kuma akwai wanda ya tsaya ya daidaita a tsakiya yayi adalci ma'ana tabar ya daidaita ya tsaya a tsaka tsakiya bai zurfafa ba kuma bai yi sakaci ba shine i'tadala ya tsaya tsaka tsakiya fa tawassata da aka sai ya zamo na tsaka tsakiya kuma a hadisi ana ya ce khairul umur awsatuha mafi alkhairin al'amurra su ne wanda suka fi zama tsaka-tsakiya. Alif na farko fa'amul mutashaddidun waɗanda suka tsananta faƙalu suka ce la hajata abin nan la hujjata illa fi marawahun rawi min hifzihi babu hujja ma'ana hadisi ba zai zama hujja ba sai a cikin abin da marwaici ya ruwaito daga hardansa shi ne yake zama hujja. to wannan sune wanda suka tsananta yace ruwaya zalika an malik an ruwaito wannan daga imamu malik rahimahullahu ta'ala wa abi hanifa da kuma abi hanifa rahimahullahu ta'ala wa abi bakar as-saidalani ash-shafi'i da abubakar as-saidalani ash-shafi'i duk an ruwaito daga wa'annan suna cewa ruwaya hadisi bai zama hujja sai abinda mutum ya ruwaito shi daga hardansa amma in littafi za ka buɗe ka karanto to bai zama hujja ba faƙara ta ba ya ce wa amman mutasahilun amma waɗanda suka yi sakaci fa qaumun rawaw min nusakhin ghairi muqabilatin bi usuliha su ne mutanen da suka yi ruwaito hadisai daga wasu nusakh wani kwafi-kwafi na littattafan da aka rubuta hadisai a cikinsu nuskhokin da gairu muqabila abin nan gairu muqabala nusakh nusakhin gairu muqabala wanda ba a yi muqabalar su ba bi usuliya bi usuliha da asalinsu a darasin da ya wuce muka ce ai za a yi muqabala idan ka rubuta littafi za ka je ka gwara shi da na asalin mun karanta wannan adresin da ya gabata kana karantawa yana sauraro inda kai daidai ya ce maka daidai inda kai kuskure ya gyara maka ko kuma wanda ya amincewa ya yi maka haka wannan karatu akan wannan ya gabata to sai aka samu su sun ɗauki nushohi wanda ba a yi musu wannan muƙabala ɗin da usul ɗinsu ba sai suka yi tarwaya daga wannan nusakh ɗin alhali nusakh ɗin ba a yi muƙabalar su da usul ɗinsu ba kaga in akwai kuskure a ciki kai ma zaka rubuta da kuskure kuma zaka yi ruwaya da kuskure to wayannan sune wanda suka yi sakaci minhum ibnu lahi'a daga cikin su akwai wanda ake kira ibnu lahi'a yayi irin wannan wa amma almu'tadilun amma waɗanda suka ki suka tsaya tsaka tsakiya almutawassituna yan tsaka tsakiya kenan wanda suka daidaita suka tsaya tsaka tsakiya wa humul jumhur wanda sune jumhur na malamai faqalu su cewa suka yi إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من شروط جازت الرواية من الكتاب وإن غاب عنه الكتاب جمهور سكتشي إذا قام الراوي في تحمل في التحمل إذا مرويتي يسأيو وجن تحملي كربر حديثي كربو حديثي ya karɓo shi daga malamansa wal muqabala sannan ya yi muqabalar wannan abin da ya karɓo ɗin ko ya kwafo ɗin daga littattafai bai ma taƙaddama min shuruti da abin da ya gabata na sharuɗan da muka faɗa a darasin da ya gabata ya zama ya cika wa'annan sharuɗan wajen muqabala ɗin ina ganin kun manta muqabala ko muqabala in kun manta ba a darasin da ya gabata inda ya kawo a gaba ta biyar ce al-muqabalatu wa kayfiyatuha inda kita yajibu ala katibil hadisi ba'da al-faragh min kitabihi muqabalatu kitabihi bi asli bi asli shaykhihi wajibi ne akan marubucin hadisi bayan ya gama rubutawa ya kare ya gama wallafa littafinsa to sai ya sai sai sai ya muqabalar wannan littafi nashi da asalin wato ainihin shehinsa wato nuskar shekhin nasa al'asaliya allati akhadha minha wanda ya karbo daga gare ta yace walau akhadha anhu bi tariq al-ijaza ko da ta hanyar ijaza ne ya karbe ta daga gare shi yace wa kayfiyatul muqabala kayfiyar muqabala shine an yamsika huwa wa shaykhuhu kitabaihima halat tasmi' kowa ya rike nashi littafi wa yakfi an yuqabila lahu lahu siqatun akhar fi ayi waqtin kuma yana halatta wani siqa ya masa muqabala a kowane lokaci halar ƙira'a a ba da lokacin da yake karatun ko bayan ya gama karatun kama ya fi muƙabalatuhu ko bi far'in muƙabalun bi asli shefi kamar yadda ana iya muƙabalan nasa da wani fara'i wanda shi wancan fara'in an yi muƙabalan sa da asalin littafin shefi yawa ina ina fatan zai kun tuna to in kun tuna wannan to shine ana yake yake magana yake yake maimaitawa likita to su mu'tadilun abinda suka ce wanda sune jumhur idan marwaci a lokacin karbar wayarsa kuma da lokacin da yake yin muqabalar yayi lokacin da yake yin muqabalar da yayi yayi muqabalan da abinda ya gabata na sharuɗan can da muka ambata to jazatir riwayatu min alkitab to riwaya ta halatta daga littafin ya halatta yayi wato ayi riwaya daga wannan littafin nashi in dai har ya karɓo hadisan daga malamansa ya rubuta kuma ya yi muƙabalan abin da ya rubuta da malaman nasa ko da tattafan malaman inda ya kwafo an yi muƙabala an tabbatar da littafin littafi ne sahihi an rubuta shi sannan an yi muƙabalansa da asali ko da wani fara'in da aka yi muƙabalansa da asalin kenan ba an san cewa duk wani abu da ake tunani na kuskure a cikin littafin ya kau to ya halatta ayarwa daga wannan littafin wa in ghaba anhu kitab ko da ko littafin baya wato baya tare da shi idza kana al-ghalibu ala dhanni salamatuhu min at-taghyir wa at-tabdil idan har ya kasance abin da yake zama mafi rinjayen zato abin da yake zama mafi idza kana al-ghalibu ala dhanni idan ya kasance abin da yake zama mafi rinjayi akan zato shine salamatuhu min at-taghyir wa at-tabdil cewa ya kubuta daga canji da musanyawa ya kubuta zato mafi rinjayi ya kubuta daga samar da wani canji ko musanya la siyama in kana mimman la yakhfa alaihi taghyir ghaliban ci musamman ma idan ya kasance daga wanda canji baya buya a gare shi bisa galibi ana samun canji zai gane nan an canza wani abu ko an ƙara wani abu ko an rage wani abu to irin wannan zai iya zai iya ruwaya daga wannan littafin to kuma wa in ghaba anhu alkitab ko da ko littafin baya hannunsa to zai iya ruwaya daga wannan littafin inda har yana tsammanin lokacin da zai yi ruwayar ba zai canza wani abu da yake cikin littafin ba ko ya musanya musamman ma ga wanda in an samu canjin ya faru zai iya ganewa galibi to suka ce ba laifi shi zai iya ruwa wannan shine magana ta tsaka tsakiya thalisan na uku hukum ruwayat ad-darir hukuncin ruwayar makahu alladhi la yahfazu ma sami'ahu wanda bai harrace abin da ya ji ba ko kuma baya harrace abin da ya ji makaho ne sauraro kawai yake yi amma kuma baya harrace abin da ya ji akwai makahui masu basira duk abin da suka ji suna harracewa to wani kuma baya iya harrace abin da ya ji duka to suka ce shi ma to shine nan mala yake tambaya menene hukuncin ruwaya daga irin wannan makaho to sai ce iza sta'ana ad-dariru alladhi la yahfazu ma sami'ahu bi siqati idan makahon ya nemi taimako makahon da la yahfazu ma sami'ahu bi siqati iza sta'ana ad-dariru idan makahon ya nemi taimako makahon alladhi la yahfazu ma sami'ahu wanda baya hardace abin da ya ji shi to idan ya nemi taimako bi siqatin da wani amintaccen mutum mutanen da yake amintacce an san wannan amintacce ne a cikin mutane a yi masa shaida cewa mutum ne mai amana to sai makahon ya nemi taimakonsa fi kitabatul hadisi allazi sami'ahu wa dabatahu cewa ya rubuta masa abin da ya ji ya kuma kiyaye din nan dan kada ya manta eh na ji hadisai ina son ka rubuta min su dan kar in manta daka sai ya sai ya faɗa masa shi kuma wancan siƙa din ya rubuta masa yana faɗa yana rubutawa yana faɗa yana rubutawa kafin ya zo daga baya ya manta a duk lokacin da ya ji hadisi yana zuwa wajen shi yana gaya masa yana rubuce masa su fi kitabatul hadis a wajen rubuta hadisin wal muhafazati alal kitabi da kuma kiyaye masa littafin shi wannan siqa din shi zai rubuta masa hadisan da ya ji din ya kiyaye kuma shi zai kiyaye masa littafin ya tsare masa shi dan wani ba zai zo ya taba ba ko ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu to idan ya nemi taimakon irin waɗannan mutanen amintattu wahtata inda alqira'ati alaihi kuma ya zama ya kula sosai lokacin da yake karanta masa hadisi ya kula sosai ya faɗa masa shi daidai shi ma kuma ya rubuta bi haisu yaghlabu ala zannihi salamatuhu min taghyir a yayin da yake mafi rinjayin zatansa yake yake zama mafi rinjayi a zatansa cewa ya kubuta daga canza abin da ya ji a wannan halin da yake bayar da shi lalle yanda ya ji shi haka yake bayar da shi ba tare da an samu canji ba sai ya bayar da shi kuma sai aka rubuta to sahhat ruwayatuhu inda al-aksar sai ce to ruwayarsa ta inganta a wajen da yawa daga cikin malaman hadisi ruwayarsa suka ce ta inganta ana iya ɗaukar wannan littafin a yi aiki da shi a yi ruwaya daga gare shi ويكون كالبصير كالبصير الأمي kuma yana kasancewa kamar mai gani ummi shi mai gani ne ba makaho ba amma ummi ne baya iya karantawa baya iya rubutawa alladhi la yahfaz to bayan kuma ummi ne kuma baya harrace abin da ya ji to baya haddacewa amma kuma bai iya rubutawa tunda ummi ne to shi ma sai ya je ya samu wani amintacce ya rika rubuta masa to shi ma wannan ya inganta ya halatta a yi aiki da wannan ruwayar kuma a yi ruwaya daga gare ta sai zama duka ɗaya suke da wannan da makahon da baya kiyaye abin da yake faɗa da ummiyin da baya kiyaye abin da yake faɗa kaga duk ba su iya rubutawa shi wannan baya gani ballantana ya rubuta shi kuma wannan yana gani amma ummiyi ne bai iya karatu bai iya rubutu to suna yi taimakon amintacce ya rubuta musu kuma a yi aiki da wannan ruwaya an fahimta رابعا أنه رواية الحديث بالمعنى وشروطها رواية الحديث da ma'ana da kuma sharuɗanta shin ana iya ruwayar hadisi da ma'ana ba wai ba da lafazi ɗari bisa ɗarin yadda ka ji shi ba kana iya canza wato wani lafazin ka faɗe shi da ma'anansa ana iya samun lafazi wanda yake da ma'anoni da yawa kuma duka ma'anonin duka duka ma'anonin duk suna koma zuwa ga wannan lafazin ma'ana wannan lafazin duk ya kunshi wa'annan ma'anonin da zarar an faɗe shi zaka faɗi za ka fahimci abin da ake nufi to sai zama shi wanda karwaci hadisin daga gare shi ya yi amfani da wata ma'ana daban da wani lafazi daban sai kuma in ka zo sai ka yi amfani da wani lafazi daban amma kuma duka alfaz ɗin ma'ana ɗaya suke badawa ba ina ba ina nufin lafazi ɗaya mai ma'anoni da yawa ba in kun fahimci haka kuskure ne na faɗa ina nufin kaman lafuzza da yawa amma masu ma'ana iri ɗaya to sai zama kayarwa daga malaminka da wani lafazin to idan ka tashi bayarwa sai ka bayar da wani lafazin wanda ba wannan ba amma kuma ya zama ma'ana ɗaya suke badawa ma'ana ɗaya suke badawa to shi ne na mara yake tambato ya halatta a yi ruwaya da irin wannan shi suke a ruwaya bil ma'ana ba da lafazin da ka ji daga bakinsa ba amma kana iya ruwato shi da ma'anar lafazin shi ne a ruwayatu bil ma'ana وشروطها دكما شروط أنت سيتي اختلف الصلف اختلف الصلف كو يعني أو آه لمبا تبيو دمك وجه تنبايا لمبا تبيو إن نكي هل يجوز رواية الراوي min kitabihi idza lam yahfaz ma fihi kun ga gurin da nazo sai ce hadha amrun amrun ikhtulifa fihi to ashe akwai al'ulama can gaba to hankali na ya dauke daga kan al'ulama din kenan tunda akwai al'ulama can ikhtalafa fihi ya kamata a ce in kun in kun sa dabut da ku gyara dabut kin hadha amrun ikhtalafa fihi al'ulama amma inda babu al'ulama din sai ka kawo shi lil mashhur sai ka ce haza amrun ikhtalifa fihi wannan wani al'amari da aka yi sabani a cikin sa amma tunda mabni lil ma'lum ne ga ga ulama can gaba kana za ka yi bina'in sa lil ma'lum za ka yi bina'in sa lil ma'lum sai ka ce haza amrun ikhtalafa fihi al ulama mun gane ko yawa yanzu ne na yi idrakin kuskuren تنيتي اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى زنا داو لمبا تاتهدو وانتن كما نا إدراكم كسكرن ني ليتي اختلف السلف في رواية الحديث بالمعنى سلف سني ساباني أتكن رواية حديثي دمعنا فمنهم من منعها daga cikinsu akwai wanda ya hana wa minhum man jawazaha daga cikin su akwai wanda ya halatta famana'aha ta'ifatun min ashab al-hadisi wal fiqh wal usul an samu wata tawaga daga malaman hadisi da malaman fiqh da malaman usul da suka hana ruwaya da ma'ana minhum daga cikin su akwai ibn sirin wa abubakar ar-razi da abubakar ar-razi wa ajabaha jumhur salaf wal khalaf sai jumhur na salaf da wanda suka biyo bayan su kuma suka halatta ta suka ce ba laifi min al-muhaddisin su ma daga cikin malaman hadisi wa ashabul fiqh da malaman fiqh ma abuta fiqh wal usul da malaman usul minhum daga cikin su akwai al-a'immatu al-a'immatu al-arba'a limaman nan guda hudu sun halatta ar-riwaya bil ma'na Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad radiyallahu anhum ajma'un رضي الله عنهم أجمعين yace lakin idza qata ar-rawi bi ada'il ma'ana yace sai dai idan ce amma dai amma idan rawun ya tabbatar da cewa zai bayar da ma'anar yadda ake bukata sai ya zama ya yanki baya shakka baya kuskure ma'anan da ya bayar ita ce ma'anan da lafazin da marowacin ya yi amfani da ita take bayarwa ya zama ya yanke baya baya kokonto akan wannan lakin idza qata ar-rawi bi ada'il ma'ana in ya yanke cewa zai bayar da ma'anar tabbas ma'anar da ya bada ita ce ba ba ba, ba kuskure to suka ce ya halatta wanda kuma shine ra'ayin jumhur daga cikin su akwai al-imma al-arba'a radiyallahu anhum ajma'in thumma inna man ajaza ar-riwayata bil ma'ana yace sannan kuma wanda ya halatta ruwaya da ma'ana yace sa'an nan su kuma malaman da suka halatta a yi ruwayar da ma'anar suka ce ya halatta yin ruwaya bil ma'ana ishtarata laha shurutan sai da suka sanya mata sharuɗa sai da ya sanya mata sharuɗa ma'ana duk wanda ya tafi akan halaccin ruwaya da ma'ana to ya sa ma wannan ruwayar sharuɗa ishtarata laha shurutan wa hiya ya sanya mata sharuɗa wanda sharuɗan su ne kamar haka an yakuna rawi aliman wato ina karatun a hankali saboda ban samu daman duba littafin ba wasu ayyuka suka ɗauke ni kawai sai da na duba na ga lokacin karatu yayi to in ka yi ɗan nazarin littafin kafin ka taho in ka zo yana maka sauƙin karantawa amma tun wadda muka sati biyu da muka yi karatun ban duba shi ba ko ɗaya sai yanzu da na ɗauko shi kenan yanzu ne nake yanzu yanzu nake nazarin kuma yanzu nake faɗa kenan duka aikin biyu yanzu nake to inda na gama nazarin daga gida yanzu kaga faɗa kawai zan yi to a yanzu nake nazarin kuma a yanzu nake faɗa don gudun kar a yi kuskure ne nake ɗan bi a hankali ita ishtarata laha shurutan wa hiya sun ya sa mata sharuɗa ita ruwaya bil ma'ana wa hiya wanda sharuɗan su ne kamar haka an yakuna rawi aliman bil alfazi wa maqasiduha an yakuna rawi aliman bil alfazi wa maqasidiha ya kasance marwayacin hadisin malami ne masani ne game da lafuzan da kuma maqasidiha manufofin lafuzan ya ma'ana ya san larabci ya san alfaz ya san maqasidul alfaz wannan lafazin me yake nufi wannan lafazin me yake nufi lafazin ya san su kuma kowane lafazi ya san me yake nufi da haka ma'anar da ya bayar ya san cewa ta dace da lafazin da ya ji a samu wannan sharaɗin amma in wanda bai san wannan ba ne yana da jahilci ta wannan bangaren kaga ba ba a dai ruwa bil ma'ana ba nan zai iya bayar da ma'anar da ba ita ta dace da lafazin da ya ji ba ثانيا شرط نبي أن يكون خبيرا بما يحل بما يحيل معانيها أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها ya kasance kuma yana da masani ne yana da ilimi khabir ne masani ne yana da masaniya bima yuhilu ma'aniha gaba da abinda ma'anonin lafuzzan gaba da abinda yake canza ma'anonin lafazin yuhilu ihala shine abu ya juye daga wani abu ya koma wani abu shi ne ihala alal misali ka ajiye madara in an jima ta juye ta koma mai ta koma nono daga da madara ce yanzu kuma ta juya ta zama ta zama nono daga ta yi ihala daga madara zuwa nono shi ma nonon idan ka sa mashi wani abu zai yi ihala ya daskare ya koma ciku kaga ya ihala daga daga nono zuwa ciku wanda shine shine shine ihala to shine ya zama yana da masaniya game da yanda wasu lafuzza suke samun canji a ma'anansu ya zama yana da yana da masaniya akan wannan sai da ta'iwa wannan lafazin zai iya ya narke ya fita daga waccan ma'anar ya zama ya dauki wata ma'ana daban kamar yadda madara za ta canza asalinta madara ce kaga ciku asalinsa daga menene daga madara ne amma yanzu baka saka ce min madara ba baka saka zo ka ce wannan minin ci ai madara ce ka isa bai isa ba sai dai ka ce min ciku ne amma asalinsa daga menene madaran ne daga madaran ne to haka kaga shi ma anan kalmar ta zama asalinta daga wannan kalmar ne amma ta samu canje canje a kahin ta iso nan ta ma'anar da take badawa yanzu ba ita ce ma'anar da asalin yake nufi ba kun gane to ya zama kana da masaniya akan wannan dan kada ka ba da ma'anar kada ka ba da ka ba da ma'anar kuma ya zama bata dace da ma'anar da kaji ba sai mutum ya zama yana da khibra ta wannan bangare da kwarewa ta wannan bangaren an ya kuna khabiran bima yuhilu ma'aniya game da abin da yake yake yake canza ma'anonin lafazin to in ya cika wa'annan sharuɗan guda biyu to ya halatta yi ruwaya da ma'ana هذا كله في غير المصنف في غير المصنفات yace to duk wannan rikicin gaba ɗayansa ana yin sa ne a cikin hadisan da ake ruwayar su ba tare da an wallafa su a littattafai ba hadisan da ba a wallafa a littattafai su ake magana kafin a fara wallafa to nan ne ake magana ambal kutubul musannafa amma littattafan da aka riga aka wallafa su fala yajuzu riwayatu shay'in minha bil ma'na baya halatta a ruwaici wani abu daga gare su da ma'ana baya halatta Daka in ma ka canza asalin lafazin in ka manta asalin lafazin ko ma littafin ka dibo yadda asalin lafazin yake sai fa in littafin baya tare da kai yana nesa ɗauko shi zai maka wahala kuma ka tabbata ma'anar da zaka faɗa ta dace da abin da yake cikin littafin to kana iya faɗa sai ka ce auka ma kala kun gane auka ma kala dan mutane su gane cewa a yanzu abin da ka faɗa kai kanka kana ganin ba lalle ya zama lafazin haka yake ba da haka in abin da aka wallafa ne fala ya juzu ruwayatu shay'in min habil ma'ana wa taghyirul alfaz allati fiha baya halatta a canza lafazan da suka zo a ciki a kawo wani lafazi daban ga lafazan da bukhari ya kawo kuma ka kawo da wani lafazi wanda ba shi na bukhari ba kuma ka ce rawahul bukhari sai mutum ya koma ya duba bukhari sai ga kun babu shi da wannan lafazin kun gane sai ga babu shi da wannan lafazin wa in kana bi ma'anaha ko da ko da ma'anarsa ka ruwaito sa in dai ba lafazin bane to karka ce Bukhari in ka ce Bukhari da mutum zai je ya duba kuma ya gaba ba sai ka zai ya ci shi yasa zaga muna karatun yanzu kamar littafin nan da muke karatu na qa'idatun jalila ya so da dama ibnu taymiya zai faɗi hadisi sai ka ji madkhali da yake takhrijin hadisan sai ya komo ƙasa sai ya ce ban same shi da wannan ma'anar a cikin Bukhari ba a gane amma na same shi da lafazi kaza kaza kaza sai ya kawo shi da lafazin da ya zo a Bukhari to duk irin wannan yake ibnu taymiya shi da ka yake kawo littattafan yake wallafa littattafan to shi yasa ake samu lokacin sai a samu kuskuren lafazi wajen faɗa to shine in yazo shi kuma sai ya ce to da wannan lafazin ban gan shi a bukhari ba amma ga yazo da lafazi kaza kaza kaza kaza mun gane yace li'anna jawaz ar-riwayati bil ma'ana saboda halaccin yin ruwaya da ma'ana kana lid darura wannan ya kasance ne saboda larura idza ghabat an rawi kalimatan min al-kalimat idan wata kalma daga cikin kalmomin hadisin ta ɓuya daga marwaci ya kasa tuna wacce kalma ce ya amfani da ita amma yana iya tuna ma'anan kalmar to sai ya faɗe ta da ma'ananta amma ba'da tasbit amma ba'da tasbit al-ahadith fi al-kutub amma bayan an tabbatar da littattafai a cikin an tabbatar da hadisai a cikin littattafai falaysa hunaka darura li riwayati ma fiha bil ma'ana to ba wata larura da ta rage na abin da zai sa a ruwaito abin da yake cikin littattafan da ma'ana babu larura in ka manta sai ka koma littafin mun gane haza wannan kenan wayan ba zilin rawi bil ma'ana kuma yana kamata ga wanda zai ruwaya da ma'ana an ya kula ba da ruwayatihi ya faɗa bayan ya ruwaito shi din ba da ruwayatihi ba da ruwayatihi hadis bayan ya ruwaito hadisin au kama kala yawwa shi malam ma zai kawo bayani ya yana me yana yana dacewa in ya rawaito shi bil ma'ana sai ce au kama qala ko kuma dai kamar yanda yace au nahwa zalika kuma ce ko wani abu kama da haka au shibhu zalika ko wani abu da ya kama da haka yayi amfani da irin cikin wannan lafaza ko ce au kama qala ko kuma yace au nahwa za au nahwa zalik ko ce au shibhu zalik ko abin da ya kama da haka ko abin nan duk zai iya fadar wannan to in ya faɗa su ɗalibai suna gane to wannan ya rawaito shi ne da ma'anansa ba wai ya faɗe shi ne da ma'ana wataƙila wato wataƙila bai iya kawo lafuzzan yadda suke ɗari bisa ɗari amma dai ma'anar da yake badawa kenan gaba ta biyar ta ƙarshe a cikin wannan mabhasin allahanu fil hadis wa sababu kuskure a cikin hadisi da sababban da yake janyo kuskuren kuskure a wajen hadisi a cikin hadisi da abin da yake janyo shi yace allahnu fil hadis kuskure a cikin hadisi ai al khata al khata fi qira'atihi kuskure a wajen karatunsa shine abin da ake nufi allahnu fil hadis kuskure a wajen karatunsa to wa abrazu ashabil lahan mafi ficen sabubban da suke janyo wannan kuskuren sabubba mafi fice wanda suke janyo kuskure alif na farko adamu ta'allumin nahwi wal lugha rashin koyan ilimin nahwu da lugar larabci fa ala talibil hadis laka wajibi ne akan dalibin ilimin hadisi an ya ta'allama min an-nahwi wal lugha ya san wani abu na nahwu da lugar larabci ma yuslimu bihi min al-lahn wat tashih wat tashif abinda zai kubuta da shi ma'ana abinda zai taimaka masa na ilimin nahawun da luga irin wanda zai taimaka masa ya kubuta daga yin kuskure wajen karantawa wata tashif da kuma kuskure wajen rubutawa an gane kuskure wajen karantawa da kuskure wajen rubutawa in ya tashi rubuta kai rubuta da kuskure in bai san larabci ba bai san nahawu ba zai iya rubuta da kuskure kuma zai iya faɗa da kuskure فقد روى الخطيب الخطيب البغدادي رويته عن حماد بن سلمة daga Hamad bin Salama kala yace masalul ladhi yatlubu alhadis misalin wanda yake neman ilimin hadisi yake neman hadisi wala ya'rifu an-nahwa amma bai san ilimin nahwu ba sai ce mislul himari alaihi mikhlatun la sha'ira fiha yace kamar jaki ne wanda akwai mikhlat a kansa la sha'ira fiha wadda babu sha'ir a cikinta ya sa lamba ya ce ka duba tajribar rawi juz'i na biyu shafi na ɗari da shida bai faɗi me ma'anar mikhlat ba na ce muku ban yi nazarin littafin ba ina tunanin kalmar mikhlat ɗayan biyu ne ku je ku duba kamus in mun tashi ko dai ya zama ana nufin mangala da ake ɗoro abincin dabba a kanta mangala da ake sa abincin dabba a ɗoro masa a bayansa wasu na ce mata mangala wasu na ce mata ne suke ce mata akwai wata lahaja na kaga na manta lahajar mutanen Sudan ba mangala suke cewa ba mutanen Sudan wanga suke cewa na manci abin da suke cewa na fara manci Hausa mu ta Sudan to mu dauki mangalan da ita muka fi sani ko kuma ya zama a'a burgani da ake sama dabba a baki a ba takunkumi ba ba takunkumi burgani da ake zuba tsaba sai a rataya wa dabba a wuyanta kamar doki da jaki ana masa haka a ƙauye sai kaga doki an zuba tsaba a cikin burgami sai a rataya masa a wuyansa shi kuma yana yi yana ci yana dan zazzaguwa yana ci kururus kururus kaga hatsin bai zubewa dan an zuba masa a kwano zai iya sa kafa ya zubda to sai a zuba masa a cikin burgami sai a rataya masa a wuya shi kuma yana ci jaki shi ma ana masa haka sai a zuba masa da tsaba a cikin burgami a rataya masa a wuya to ɗayan biyu ne ko ya zama mangala ko ya zama burgami mun gane to to kamar jakin da aka ɗora masa to na fi na fi tunanin ya zama burgamin ne mun gane ba mangalan ba domin shi zai fi dacewa da abin da shi malamin yake so ya faɗa a nan ya ce kamar jaki ne ko kuma doki ka sa masa burga mai karata ya masa a baki babu tsaba a ciki yau ka sa masa ka sa masa burga mai karata ya masa a wuya kuma ba kuma babu tsaba a ciki to kaga ba wani amfani da zai masa yace to kamar haka ne ɗalibin ilimin da zai je neman ilimin hadisi ba tare da ya san nahawu ba ma'ana ba abin da zai samu ba wani abin da zai samu na fa'ida ka bar jaki ne kawai ka rataya masa burga mai a baki ka rataya masa a wuya ba tsaba a ciki la sha'ira fiha kalmar sha'ir din ita ka ƙara fito maka da cewa burga mai ake nufi ya zama babu tsaba ta sha'ira a ciki kaga ba zai fa'idanta da komai ba da shi kenan ba na biyu daga cikin dalilan da suke janyo kuskure a cikin hadisi al-akhdhu min al-kutubi was-suhufi karbar hadisin daga littattafai da kuma ƙananan littattafai takardu wanda ake rubutawa ma'ana idan ka tashi nemo ilimin hadisi baka bibiyar malamai sai kana bibiyar littattafai kana kufowa kana rubutuwa wasuhuf da kuma asuhuf ƙananan takardu da ake rubutawa wa adamu talaqqi min ash-shuyukh ya zama baka karbo shi daga malamai ba to wannan ma yana janyo kuskure tunda in kai kuskure malamin zai gyara maka to in ba a gaban malami ka dauka ba in ka dauka da kuskure ba wanda zai gyara maka malai yace marra bina anna anna litalaqi al-hadisi wa tahammulihi min ash-shuyukh turuqan ya shude mana a baya a cikin an shiyuhi marra bina ya shuɗe mana a baya anna talaqqil hadis cewa kar anna li talaqqil hadis cewa karbar hadisi wa tahammulihi da kuma abin nan talaqqi din sa kalato shi da karbo shi duk suna koma zuwa ga ma'ana guda kalato shi da karbowa an shiyuhi daga malamai yana da turukan waccan lamun ita za ta yi aiki kamar lahu turukan za ka ce kenan lahu turukan yana da hanyoyi to da ce ya ce litalaqil hadis marra bina anna litalaqil hadis wa tahammulihi an shuyukh turukan yana da hanyoyi akwai hanyar da zaka bi in kana son ka karbo hadisi daga malamai ba gaba gadi ake karbowa ba akwai hanya akwai hanyoyi ba'daha aqwa min ba'd wasu hanyoyin sun fi wasu karfi can baya mun faɗi wannan wasu hanyoyin sun fi wasu wa anna aqwa tilka turuq mafi karfin wa'annan hanyoyin da ake karbo hadisi daga malamai shine as-sama min lafzi shaykh shine saurarowa daga lafazin malamin malamin yana faɗa kana sauraro ita ce hanya mafi ita ce hanya mafi mafi karfi aw al-qira'a aw abanna aw al-qira'atu alayhi ko kuma karanta masa yana sauraro ka karanta masa kana karantawa yana sauraron ka kana karanta masa yana sauraro wannan su ne hanyoyi mafi karfi to fa'alal mushtagil bil hadis wajibi ne akan wanda zai shagaltu da ilimin hadisi an ya talaqqa hadisa rasulillahi sallallahu min afwahi ahli al ma'rifa wat tahqiq to lalle ya kalato ya karbo hadisan manzon Allah sallallahu daga bakunan ma'abuta sani da kuma tabbatarwa wanda suke masana ilimin hadisin wanda kuma suke al muhaqqiquna wanda suke bin abun keke da keke suke bin sai zama sun girku a ciki to daga irin wa'annan zai karbo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi hatta yuslima min at-tashif wal khata domin ya kubuta daga kuskure wajen rubutu ko kuma kuskure wajen fada wajen karantawa wala yaliqu bi talib al-hadis baya dacewa ga dalibin hadisi an ya atamida ila al-kutubi was suhuf yaje ya dogara ko kuma yaje ya karkata zuwa ga littattafai da wasu takardu da aka rubuta hadisai a ciki fa ya akhudha minha ya rika karbo hadisai daga cikin su wa yarwi anha ya rika ruwaya daga wa'annan littattafan wa yaj'alaha shuyukhahu ya mayar da su sune malaman sa irin yadda muke karatu a yau karatun mu na zamani a yanzu zaka ga in ka tara malami 100 a yau zaka ga 80 ciki duk a gaban malamai suke karatu kawai daga masu karatu daga Google sai masu karatu daga karatun malamai ya ɗauko karatun wannan malamin ya bi ya ɗau ya samu haka zai har haɗa shi ma ya nashi to kaga ba a gaban malami ya zauna yayi ba fa innahu taksuru akhta'uhu wa tashifatuhu to duk wanda ya kasance haka zai yi a cikin littattafai zai je ya nemo ilimin da takardu ba a gaban malamai ba to kurakuransa za su yi yawa a wajen karantawa da kuma wajen rubutawa liza qala al ulama'u qadiman shi yasa a lokaci mai tsawo a baya da dadewa malamai sun riga sun faɗa suna cewa la ta'khuzul qur'ana min mushafiyin kada ka yadda ka karbi qur'ani min mushafiyin daga daga mushafiyin ma'ana daga wanda shi da shi da alqur'ani ne suka yi karatu ba ba a gaban malami ba to kai kar kai karatu wajen sa irin yan koyi da kanka din nan ne qur'anin kawai ya dauka ya iya larabci kawai ya bibiye shi ya koye shi da kansa saboda ya iya larabci to kada ka koyi Qur'ani daga wajen irin wannan walal hadisa min sahafiyin haka kuma kada ka koyi hadisi daga sahabi yace al-mushafi shine allazi ya akhudhu al-Qur'an min al-mushaf lamba kasa shine wanda yake karban Qur'ani daga mushafi ba a gaban malami ba wala ya talaqa al-Qur'ana min al-qurra'i wash-shuyukh baya karbo al-Qur'ani daga makaranta da shehunan malami والصحفي شكم الصحفي هو الذي يأخذ يأخذ الحديث min as-suhuf mai karbo hadisai daga jikin takardu da littattafai wala ya talaqahu min ash-shuyukh baya karbo shi daga malamai ku yi hakuri cikin minti da basu wuce biyar ba zan kara da wannan saboda musamman kare da wannan mabhasin sabon mabhasin zamu shiga gharibul hadis gaba ta gaba garibul hadis ta'rifuhu awwalan ta'rifuhu alif lughatan a lugar larabci idan aka ce garibul hadis idan aka ce al-gharib min al-gharib fi lugha al-gharib a lugar larabci huwa al-ba'idu an aqaribihi shine wanda ya nesa da danginsa wal muradu bihi huna abinda ake nufi da shi anan al-alfazu allati khafiya ma'anaha lafazan da ma'anoninsu suka buya lafazan da ma'anansa ya buya shi ake cewa mai algharib lafazin da ma'anansa ta ɓuya wato baƙuwar ma'ana ce ba kowa ya santa ba kamar yanzu laraba ba sa yawan amfani da ita hala sahibul qamus mai littafin alqamus yace gharuba karuma gharuba yace kakaruma gharuba kamar karuma ne dan babin karuma ne sun zo da babin fa'ula babin su ɗaya da karuma ghamuda an gane shi ne abin nan a babin su ɗaya da karuma a babin karuma yake fa'ula kenan ma'anansa shi ne ghamuda wa khafiya shi ne ma'anansa ana ghamuda wa khafiya shi ne abin da ya ɓuya abin da ya ɓuya shi ne aka ce ghamuda shi ne abin da ya ɓuya ya ce ka zo ka duba alƙamus juz'in farko shafi na 115 باء إصلاحي إصلاحنا إصلاحي هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامدة شيني أبن دي أبكو أتكم متن حديث نوة لفظي بويي أساموني لفظي بويي أتكم حديث إذا مو لفظ باكو وايسان شبا kun gane wannan sai a samu hadisi ya zo a cikinsa akwai wani lafazi ɓoyayye ba'idatin min alfahmi wadda ta yi nesa da fa'inta liƙillat istimaliha saboda ƙarancin amfani da lafazin larabawa ba sa yawan amfani da lafazin kusa ba kowa ya san shi ba to irin wannan alfaz ɗin su ake kira al-ghariba lafazin sai a kira shi al-gharib gaba ta biyu ahammiyatuhu wa su'ubatuhu to muhimmancin sanin wa'annan alfaz ɗin da kuma wahalar su suna da muhimmanci sanin su amma kuma yana da wahala wa huwa fannun muhimmin jiddan wanda wannan fanni ne mai muhimmanci matuƙa yaqbuhu jahluhu bi ahli hadis yana munana ya zama malaman hadisi sun jahilci wannan fannin don wanda yake ma'abuci hadisi ne ɗalibin hadisi ne malamin hadisi ne to abu ne mai muni a ce ya jahilci wannan fannin na garibul hadis lakin al-khawda fiha sa'bun sai dai kutsawa a ciki kuma yana da wahala mutum ya kutsa cikin wannan fannin yana da wahala da haka ya ce fale ta harra fa'iduhu duk wanda zai kutsa shi ko lalle ya tsaya ya taka tsantsan ya kirdado wale taqillah ya ji tsoron Allah an yuqaddima ala tafsiri kalami nabi sallallahu alaihi wasallam bi zunun kada yayi wato ya ya kada ya gabatar da kansa wajen fassara maganar manzon Allah da mujarradin zato kawai da wannan kalmar ta yi kama da kaza to ni ina zaton kaza ne to kawai sai ya fassara ta da zato wannan kuskure ne ba a fassara maganar Allah da manzansa da zato an gane yace wa kana salafu yatafabbatuna fihi ashadd ashadd tasabbut magabata salaf sun kasance suna taka tsantsan game da fassara irin wa'annan kalmomi boyayyu suna yin taka tsantsan matukar taka tsantsan suna yin tasabbuti sai sun tsaya sun kai sun kawo sun tabbatar haka abin yake kafin su fassara to haka ake bukata gaba ta uku ta kusa da ta ƙarshe ajwadu tafsirihi mafi kyan hanyar fassara irin wa'annan kalmomi idan kana son ka samu hanya mafi kyau da zaka iya fassara irin wa'annan kalmomin da suke zuwa bakin kalmomi a cikin hadisai yace to ka karanta wannan gaba gata na wanda zamu karanta yace wa ajwadu tafsirihi mafi kyan tafsirin wa'annan kalmomin ما جاء مفص مفسرا في رواية أخرى شيني كلمة تزو أفسري أو رواية تدبا كلمة تزو أولا حديث أما سي تزو أولا حديث دبا تعرض فسروا في زمان حديث شي يفسر وانا كلمة تزو أولا حديث kaga an samu tafsirin sunna bis sunna sunna ita ce ta fassara sunna da kanta mislu hadisi imran bin husayn kamar hadisin Imran bin Hussein radiyallahu anhu fi salatul maridi da yazo yana magana akan sallar mara lafiya manzo Allah yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan فإن لم تستطع فإن لم تستطع فعلى جنب kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba ka yi a tsaye abin nan ka yi sallah a tsaye idan ba za ka iya ba ka yi a zaune idan ba za ka iya ba ki fa'ala jambin ta hadisin yana bukhari wa qad fassara wa qad fassara qawluhu ala jambin to abin da ya fassara fadar manzon Allah ala jambin hadisu ali yace haƙiƙa hadisin ali ya fassara fadar manzon Allah ala jambin hadisin da ali ya rawaito daga manzon Allah wa lafzuhu lafazin hadisin manzo Allah yace ala janbihi al-aymani mustaqbal al-qibla bi wajhihi kun gane ko ma'ana a gefen sa dan ala janbin jan mutun janbi biyu gare shi akwai janbin dama akwai janbin hagu to kaga sai wanda yazo ce zaka kwanta a sashen ka a gefen ka na me na dama mustaqbil al-qibla kana mai fuskantar al-qibla ko yana mai fuskantar al-qibla bi wajhihi da fuskarsa yana mai fuskantar alƙibla da fuskarsa yana cikin sunan da kutuni wannan ruwa ta sayar na ali yana cikin sunan da kutuni to wannan shine mafi kyan tafsiri tafsir sunna bi sunna to manzo Allah shi da kansa ya fassara kalmar a wani guri to daga nan kuma sai a shiga kuma sauran hanyoyi akwai littattafai da aka wallafa ga sunan malam zai magana asharul musannafati fihi mafi shaharar littattafan da aka wallafa game da wayannan gharibul hadis din na farko akwai alif akwai littafin gharibul hadis li abi ubaid al-qasim bin sallam na abi ubaid al-qasim bin sallam nabi akwai ne an-nihaya fi gharib al-hadis wal asr wannan littafin ina ina jin dadin karatun sa ina da shi na ibn al-asir an-nihaya fi gharib al-hadis wal asr na ibn al-asir wa huwa ajwad kutub wa huwa ajwad kutub al-gharib kaga shi malama yayi bishi shine mafi kyan littattafan algharib wanda aka wallafa a wannan fannin na uku ha wato jim addurrul nathir lissuyudi na imam suyudi akwai addurrul mansur wannan fi tafsiri bil ma'sur wannan na tafsiri ne nashi ne suyudin kuma yazo yayi addurrul nathir na suyudi yace wa huwa talkhisun lin nihaya wanda kamar yayi talkhisin wancan littafi ne na an-nihaya fi gharibil hadis shi ma littafi yana da kyau ya kamata a neme shi insha Allah ni ma zan neme shi ina buƙatar shi sosai shi ma wannan dan talkhisi ne wancan babban littafi ne kaga wannan shi kuma an yi talkhisi an an takaita wancan din kenan shi ma zai zai yi muhimmanci sosai kuma ga su yudi yana da kokari sosai sannan ga dal al-fa'iq mai littafin al-fa'iq lil zamakhshari na imamu zamakhshari to wannan dukkanin su littattafai ne wanda in ka koma a can za ka yi ta samun inda ake fassara za su kawo wannan kalmomi bakin kalmomi da suke zuwa a hadisi suna muku bayani akan kowace kalma mai take nufi wannan kalma mai take nufi suna da matukar muhimmanci da ta tafanna da kaga hadisi ka kasa gane kalmar kana koma can za ka ga sun yi maka bayanin kuma an yi shi alphabetic masu zuwa a alif ba'un ta'un ta'un haka aka gina shi to kaga yana da muhimmanci kenan to shine karshen gabar mu tsaya daga nan ina fatan dai karatun ba samu kurakurai da yawa ba irin wannan matsalar ita ce take rashin samun lokacin da zaka yi nazarin littafi shi yake zama matsala wajen karatu yana da kyau kafin ka zo karatun littafi ka yi nazarinsa kafin ka zo to wannan yakan taimakawa in ka zo ba za a samu kurakurai masu yawa ba insha Allah Allah subhanahu wataala ya ya samu dace fatan abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdik to la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah